السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر إمام مالك يتي باب ديزو yana bayani akan limamin gari kaman limamin gari da wanda ya wakilta limamin unguwa ko ƙauye ko masallaci to limamin gari shine babban liman kenan ya zo matafi zai wuce matafi ba sallar juma'a a kashi ba wajibi sallar juma'a ba wajiba bace ba a kashi ba ko ba haka bane ba yanzilu bi qaryatin yawmal juma'ati fi safari ke sauka a ƙauye ko unguwa ko wani gari ranar juma'a to yaya za su yi shi dai ba wajibi bane sallar juma'a kan shi tunda matafi ne ko qala qala malikun imam malik yace idza nazala al imam bi qaryatin tajibu fiha al jumu'a yace in liman babban liman ya sauka alkarya ko kauye ko unguwa da su kauyen juma'a ta wajaba a kansu amma shi matafi juma'a bata wajaba a kansa ba wal imamu musafirun alhalin kasancewar limamin matafiyi ne fakhataba wajen ma'abihim sai je ya yi hutuba ya yi musu sallah in babban liman ya zo ƙaramin liman yana janyewa ne ya bar shi ƙaramin liman shi ne suke sallan juma'a shi ne ke limamin masallaci ko gari ko ƙauye ko unguwa su akwai juma'a a kansu amma babban liman da ya zo matafiyi ne ba juma'a a kan shi da ya zo shekarar liman ya janye bar mishi masallaci sai je zai musu sallan juma'a فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه aka ce shi su bi shi juma'a shi su bi shi sallah shi sallar juma'a a kansa ba wajiba ba ce azhar ce wajiba a kan shi kuma kasaru in ya ci gaba ya hawa mimbar ya khutba zai musulmanci a juma'a sai su bi shi ba damuwa haka imam malik ya ce qala malikun imam malik ya ce wa in jamma'a imamu wa huwa musafirun in liman zai musallan juma'a alhalin kasancewar shi yana matafi bi qaryatin la tajibu fiha al-jumu'a fala jum'ata lahu wa la li ahli tilka al-qarya in yace zai musu juma'a suka ce a'a ba su da sallar juma'a shi ba zai sallar juma'a ba su ma ba za su sallar juma'a ba wala liman jama'a min ghairihim da wanda ya bi su zai sallar juma'a وليتم وليتم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم yace dukkan su sai su cika sallan su a zahar ya so liman shi matafi ne zai kasaru mimman laisa bi musafirin wanda ba matafi ba ne zai salla a zahar raka a hudu wanda ke matafi ne shi zai kasaru in yana so in kuma ya cika salla salla ta yi kala malikun wala juma'ata ala musafirin ya ce babu sallan juma'a akan matafi mana matafi ne ya zo shi juma'a ba wajiba ba ce a kansa sallan shi zai yi kasaru a zahar zai yi to kuma shi ne babban malami ko shi ne babban liman ko kuma kare ƙauyenku wajibi a sharuɗin yin juma'a ya cika to wajibi ne akan hukun sallan juma'a don ya zo ya ci gaba ya muku limanci juma'a ku ta yi an fahimta amma in ya zamana waɗanda inda za a yi sallah ɗin su kansu ba wajibi ba ne a kansu sallar juma'a sharuɗar sallar juma'a ba su cika ba imam malik ya ce sai su cika sallar su a zahar za su yi alabashin in liman musafiri ne in yayi kasaru sai su tashi su ciko sallar su babu ma a fi sa'ati allati fi yawmil jumu'a babin da yazo na bayanin lokaci mai albarkar nan da ke cikin ranar juma'a da aka ce akwai wani lokaci da in mutum ya dace yana sallah ko yana ibada ko yana roƙon Allah Allah zai karbi ibadarsa ala haddathani yahya an malikin ana bizinad an al-a'raj ana abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا مغنى ران الجمعة فقال سيتي فيه ساعة akwai wani lokaci a cikin sallar juma'a din nan daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana shi ake ce ma yawmul juma'a yawmul juma'a yutlaqu tutlaqu ala طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما بين هذه ما بين هذين يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم duk wani bawa musulmi da ya dace a kan a wannan lokacin wa huwa qa'imun yusalli wa huwa qa'imun halin kasancewarsa yana tsaye yusalli yana sallah sai a ja layi wajen qa'imun yusalli din yas'alullaha shay'an illa atahu iyahu yana roƙon Allah sai Allah ya bashi wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi yuqalliluha sai manzo Allah ya nuna da yana nuna da shi lokaci ne dan kankanin lokaci ne dan kankanin lokaci ne amma ba a bayyana wannan lokacin ba amma duk bawan da ya dace yana sallar qa'imun yana sai halat kauni qa'iman yusalli to sai malamai suka zo suna tattaunawa aka ce ai karshen dab da faduwar rana ne sai suka ce ai an ce ai ba a sallah wannan lokaci manzon Allah kuma ya ce huwa qa'imun yusalli sai wani masu mai suka ce ai manzo Allah ce in mutum ya zo ya zauna yana jiran sallah shi ma yana sallah kenan amma nassin hadisin qayyada bi qayyada qa'imun hadha qayd قال وحدثني يحيى عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن الهاج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور يتي نافت زوا وجن دوس الطور والطور إن دعك غانا النبي موسى الطور أتكي الله ربتي دوس أوني دو وني تودو دا أكا دي سونش طور أما إن أكا شي الطور أكا إطلاقي شبا أكا يجيبا أبين دا أكي نفي إن دا الله غانا النبي موسى فلقيت كعب الأخبار فلقيت كعب الأحبار يتي سينا هدو دا كعب الأحبار fajalastu ma'ahu sai na zauna tare da shi fa haddathani an taurati sai yayi min magana game da at-taura wa haddathuhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ma na bashi labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai bai karbi musulunci ba kenan fa kana fi ma haddathuhu yace cikin abin da na faɗa masa an qultu nace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي مسا منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة yace fiyayyen rana da fiyayyen yini da rana ta fito a cikin ranar juma'a fihi khuliqa adam ranar juma'a ka halicci annabi adam wa fihi uhbita min aljanna a ranar juma'a aka sauke shi aka fito da shi a cikin aljanna to wace albarka ke cikin fitowa da shi a cikin aljanna eh yana cikin kana cikin aljanna ka lafiya aka sauko da kai duniya cikin matsala eh eh eh eh eh kuma haka ya faru shine sababin ke saboda a zo a samu yaɗo wa fihi tiba alaihi ranar juma'a ranar juma'a Allah ya karbi tubansa wa fihi mata ranar juma'a ya mutu wa fihi taqumu sa'a ranar juma'a za a tashi alkiyama wa ma min dabbatin illa wa hiya musihatun yace babu wata dabba sai dai dun daga tuduwan alfijir har zuwa faduwar rana tana ihu tana kururuwa tana kuka saboda ba ta san me zai faru ba me yiwuwa a tashi alkiyama yau yau mal juma'a min hina tusbihu hatta tatlu ash-shamsu shafaqan min as-sa'a saboda tsoron kar a tashi alkiyama don an ce ranar juma'a za a tashi alkiyama to shi yasa duk juma'a duniyar nan da alfijir ya keto ranar juma'a to dabbobi sun firgice fin sun firgice kenan suna ta ihu suna ta kaza me yiwuwa a tashi alkiyama yau illa al-jinna wal ins sai dai dan adam da aljani wa fihi sa'atun mahallu shahid kenan akwai wani lokaci a cikin ranar juma'a din nan لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي أي حالة كونه يصلي والحديث الأول وهو قائم ي- قيد الصلاة بالقيام قائم يصلي يسأل الله يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وهو قائم يصلي نص في الصلاة وهو يصلي ظاهرين ما نص بني وهو يصلي سيت- سيتي وهو يدعو ينا الدعاء sai ta yi ta'awil ya shigo ai manzo Allah ce wanda ya zauna yana jira lokacin sallah shi ma yana sallah ne to amma da yazo ce wa huwa qa'imun yusalli hadha nassun fi as-salati al-ma'rufa an fahimta qala ka'ab zalika fi kulli sana yawmun yace kowace shekara akwai rana ɗaya ne a cikin wannan ranakun juma'a fakultu bal fi kulli juma'a sai na ce a'a kowace ranar juma'a akwai wannan lokaci mai albarka ɗin faƙara a ka'abu a taurata sai ka'abu ya karanta a taura faƙala da ya karanta sai ce sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah ya yi gaskiya abinda haka yake cikin a taura ƙala abu huraira falakitu بصرة ابن أبي بصرة الغفاري الغفاري شنو هذا دون نباون الله فقال سيتنبين من أين أقبلت دقا إناك كيني إناك فتو فقلت من الطور سيتي أين جي وجن وجن دوسن دوسن طورني فقال yace lau adraktuka qabla an tahruja ilaihi ma kharajta ce amma da na same ka kafin ka tafi ai da baka tafi ba da ba zan bar ka tafi ba me yasa qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la tu'malu al-matiyu illa ila thalathati masajida ba za a ba za a yi shiri ai da mara a kama hanya za a je wajen waje ziyara ba sai masallatai guda uku إلى المسجد الحرام زوا مسلاة مكة وإلى مسجدي هذا سيكم زوا مسلاة ناونا مسلاة منزون الله صلى الله عليه وسلم وإلى مسجد إلي إليا أو بيت المقدس كو مسلاة بيت المقدس يشك كو إليا أكتي كو بيت المقدس قال أبو هريرة أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلس ما أكاب الأحباب da muka hadu da abdullahi bin salam bawan Allah ne bai hudu ne musulunta ya zama bawan Allah sosai sosai da muka hadu da shi shi na bashi labarin ga abin da ya faru tsakanina da kabul ahbar wa ma haddathtuhu bihi fi yawmil juma'a da kuma abin da na faɗa masa game da ranar juma'a fa qultu sai na ce mishi qala ka'abun zalika fi kulli sanatin yawm nace ai ka'abu ya ce min ai kowace shekara rana ɗaya ake samu mai wannan albarka قال قال عبد السلام عبد الله بن سلام سي عبد الله بن سلام يجي كذب كعب الاحبار كعب الاحبار هاي كسكري فقلت سي نجي ثم قرأ كعب التوراة سي كعب يقرأ التوراة فقال بل هي في كل جمعة يجي قوة رانا الجمعة أكي سامو أنن لوكتي من البركة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي abdullahi dan salam sai ce ni na san wani lokaci ne wannan lokaci mai albarka qala abu huraira sai abu huraira ce fakultu lahu akhbirni biha wa la tadinna alayya yace ka sanar da ni mana kada ka yi min ruwan wannan ilimin wannan lokacin fa qala abdullahi ibn salam hiya akhiru sa'atin fi yawm al-jum'a yace karshen lokaci ne ranar juma'a kaman karfe yanzu karfe shida rana ke faduwa ko to kaman karfe biyar kenan ko da rabi da akhiru sa'atin biyar min juma'a ma'ana rana na faduwa karfe shida don aka ce akhiru sa'a karshen lokaci kafin rana ta fadi sai a kiyasta kaman karfe nawa kenan biyar ya yi tsawo da yawa ko biyar da rabi saura minti talatin shine daidai ko biyar saura kwata فقال أبو هريرة فقلت سي أبو هريرة وكيف تكون آخر الساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يا يزاء تي wannan lokacin shine lokacin mai albarka gashi manzo Allah ce duk bawon da ya dace da shi yana wa huwa yusalli halin kasancewarsa yana sallah kaga abu hurairah ya fassara wa huwa yusalli bi salati al-ma'rufa kenan wa tilka sa'atu sa'atun la yusalla fiha yace ai wannan lokaci ne da aka hana ai sallah a ciki to duk da cewa ba nassi bane an hana ai sallah a wannan lokaci amma in mutum ya alwala fa in mutum ya shigo masallaci fa zai yi ko me eh annawafil zawatil asbab za a yi mana rakatai wudu rakatai tawaf tahiyatul tahiyatul masjid wa qala abdullah ibn salam alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai abdullah ibn salam ce to ai manzon Allah ya ce man jalasa majlisan yantaziru salata fa huwa fi salatin hatta yusalli duk wanda ya zauna yana jiran sallah ai yana cikin sallah ne har sai yayi sallah قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك wannan munakasha kenan game da sallah wane ne maganarsa ta fi ƙarfi wane wace magana ce ta fi ƙarfi a sallan da ake nufi sallah da ake tsaye ana yi wa huwa qa'imun yusalli ko ko a'a za a fassara sallar da mutum yana zaune yana jiran lokacin ai kiran magarba ya yi sallah fa huwa fi salat ya to yanzu sai a tattauna wani lokaci ne wannan lokaci mai albarka tun daga huduwan alfijir har faduwar rana suka ce lokutan sallah lokacin azhar lokacin la'asar lokacin magarba a magarba rana ta fadi ke lokutan ibada wai suka ce a'a ga kamar yadda wannan abdullahi bin salam ya ce kafin rana ta dab da faduwar rana karshen lokaci a cikin ranar juma'a ko malamai su kowa ya faɗi abin da ya faɗa game da wannan ranar ya kai zantuttuka fiye da abin da mai yawa to abin da ake so shine in Allah ya sa ka dace wannan lokacin kana ibada to ka shiga lokacin kenan da aka ce an ɓoye wannan lokacin kamar yadda aka ɓoye lailatul qadr abinda ake so ne a same ka ranar juma'a kana ibada alaysa kazalik to shi kenan mecece ibada ma hiyal ibadatu ma hiyal ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda sallah ba ibada ce ko azumi kasuwanci fa kasuwanci kasuwanci menene kasuwanci kasuwanci ba ibada bane ba duk albarkar da nana khadija ta samu menene sababin shi eh shi ne ya zama ta wannan sababin albarka baki daya alaisa kazalik باب ما جاء في الهيئة وتخطي الركاب باب ما جاء في الهيئة وتخطي الركاب واستقبال الإمام يوم الجمعة باب ديزونا في الهيئة kyakkyawan mutum ranar juma'a ya yi wanka ya sa sabuwar riga in ba sabuwa ba wacce rigar da aka wanke mana mutum ya fito da kamanni mai kyau shine hai'a wata hatti rikab da tsallake kuma kafadin mutane wastiqbalul imam yawmul juma'a da kuma duk wanda ya zo ranar juma'a liman na hutuba ana so ka fuskance shi ne kar ka bashi baya aka ce ko da baka jin hutubar ko da nesa kake can waje baka jin hutubar da kai da wanda ke ciki yana jin hutubar duk darajar ku daya in kai shiru kamar yadda shi ma yayi qala haddathani yahya an malikin عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته yace me zai hana ɗayanku ya zamo yana da tufa rigunansa guda biyu ta zuwa juma'a ba lalle ne sai ya je juma'a da rigar da ya je kasuwa ko ya je gona ko ya je sana'a ba ma'ana a ajiye rigunan da ake zuwa masalla ma'ana in za a ji su juma'a a wanke tufa a yi wanka a fesa turare a samu kamanni mai kyau tukun za a je aje juma'a abin da ake nufi ke قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروه إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما عبد الله بن عمر إن زاشي جمعة سياي وانكا يشاف مي يتاجي a goge riga a gyara a fita cikin kamanni mai kyau sa'an nan za a je sallar juma'a sai dai in yana cikin ihrami ne ko umra ko hajji to ai ba zai fesa turare ba kenan ko قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عمن حدثه أنسى إلا كينا عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة ɗayanku ya je ya salla kan harra harra unguwa ce da ke ma'ana turbayan wajen baki ne saboda zafin rana mutum ya zauna kan shi saboda zafi khairun lahu min an yaquda hatta idza qama al-imamu yaktubu ja'a yatakhatta riqaban nas yawm al-jumu'a ma'ana ya tsaya wajen ya yafi mishi sauki da ya tsaya yana ya shagala da wani abu har sai liman ya hau mimbari yana kutuba ya zo a guje yana tsallake a wuya kafadun mutane wannan babban laifi ne qala malikun imamu malik yace as-sunnatu indana as-sunnatu indana man ahlul madina as-sunnatu indana an yastaqbila an-nasu al-imama yawm al-jumu'ah mutane su fuskanci liman ranar juma'a iza arada an yaktuba man kana minhum yali alqibla wa ghayra wanda ke kallon alqibla ko wanda baya kallon alqibla duk kowa ya juyo a fuskanci inda ana kallon liman ayi shuru a shaurari khutba saboda a samu albarka a samu ladan da ke ciki babul qira'a fi salatil jumu'ati babun da ya zuna karatu a sallar juma'a bayan fatiha mai za a karanta wal ihtiba da ihtiba al ihtiba'u huwa an tajlisa ala maq'adatika wa tansiba rijlayka wa tarbutuhuma bi yadayka hadha huwa al ihtiba ko ka daure mutum ka zauna sai ka tsayar da kafafunka gwiwanka ya zo kaman zai zo kusa da kai haka gwiwoyinka sai ka sa hannunka ka rike kafafunka haka to wa'yansu ba hannu suke saka ba wa'yansu kamar majanyi na mata haka sai a ɗaure sai su su saka yanzu ba an kashi ga harami ba za ka gani ba amma shekaru arba'in baya suna za ka ga mutane wani zai zo ya zauna tun tsafi har zuwa yamma to zai gaji in ka zauna za ka gaji haka to sai ka ɗaure haka to sai baka dama kana karatun alkur'ani kana ta menene da menene wannan shine al-ihtiba'u wa man tarakaha min ghairi uzrin da wanda ya bar zuwa zallar juma'a ba tare da wani hanzari ba ala haddathani yahya an malikin an damrata bin sa'id al-mazini an ubaidillah bin abdullah bin utba ibn mas'ud anna ad-dhahhak ibn qais سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مي منظوم الله كي كرت ورانا الجمعة ala istiri suratul juma'a bayan ya karanta suratul juma'a mana raka'a ta farko za a karanta suratul juma'a to ta biyu wace sura manzo Allah ke karanta qala kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashiya wata rana ya karanta suratul juma'a ya karanta hal ataka hadithul ghashiya wata rana ya karanta sabbih isma rabbikal ala ya karanta hal ataka hadithul ghashiya قال وحدثني يحيى عن مالك عن صفوان ابن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا yace ban sani ba wannan hadisin marfu'i ne daga manzo Allah ko a'a tare da cewa an ce sanadin hadisin akwai rauni a ciki annahu qala yace manzo Allah yace man tarakal jumu'ata thalatha marratin wanda ya bar juma'a guda uku sati uku bai zo juma'a ba da gangan min ghairi uzurin wala illatin ba wani hanzari ba uzuri ba wata illa bace ba taba Allahu ala qalbi sai Allah ya buga tambari a zuciyarsa an rufe mana in aka ce an rufe zuciyar mutum to sharrin da ke ciki ba zai samu hanyar fita ba alkhairin da ke waje ba zai samu hanyar shiga ba to mutum ya halaka ke ya sa jula ka taba Allah ala qulubihim Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما manzo Allah hutuba biyu yayi ranar juma'a ta farko da yayi sai ya zauna sannan sai ya tashi sannan ya cika hutuba abinda ake gina hutuba ɗaya ce ake raba ta biyu ya ake raba ta biyu zama ake yi wace irin zama ake aka ce gwargwadon zaman da za ka in kai sujada ka zauna ka sake komawa gwargwadon wannan tsawon wannan zaman irin shi ake akan mimbari me? eh? eh a ba ba kawo su ma malaman duk suka ce imam malik ya kawo wannan magana bai kawo hadisi ko ɗaya game da shi ba كتاب الصلاة في رمضان لتاف صلى أتكين أزم وتر رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان باب ديزونا أن قرأتا ومتاني أي صلى أشم أي قيام الليل أي تهجد قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة yace wani dare manzo Allah ya zo ya salla a masallaci sallar nafila kenan shine tarawihi ko tarawihi ko tahajjudi ko asham ko qiyamul layli duk sallar da aka yi shi bayan sallar isha sunan shi qiyamul layli in ya zamana bayan an kwanta yi bacci an taso ne sai a ce tahajjudi fasalla bi salatihi nasu manzo Allah yazo yana sallar nafila bayan lisha sai mutane suka ga manzo Allah na sallah sai suka sheku kowa yazo kowa yazo ya samu garaba sai ya samu albarka ya bi manzo Allah ya salla to wannan ran wannan daren waɗanda suka yi sa'a su suka yi to kashi gari ai kaza kaza kaza baka ji abin da ya faru ai manzo Allah ya kaza ai mun je ai to gobe ya za a yi aka zo aka cika ثم صلى الليلة القابلة dare mai zuwa kuma manzon Allah ya zo ya yi sallah sun cika suka bi shi fakasuran nasu sun majtama'u min al-lailati thalithati aw rabia mutane suka yawa sa'annan dare na uku ko na hudu suka zo suka cika makil a masallaci falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai fito ba yayi zaman shi a gida sai za su sai kowa ya hakuri ya koma kenan ko falamma asbaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari qala sai ce qad ra'aytu allazi sana'atum naga abin da kuka yi naga abin da kuke so kuna son alkhairi abin da ya hana ni fitowa tausaya muku nayi ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان abin da ya hana ni fitowa shine na ji tsoron kar na yi jiya na yau gobe mu yi jibi gata to aya ta sauko cewa ya zama farilla to in ya zama farilla kuma ai an ɗora muku nauyi kenan to gudun kar haka ya faru shi yasa ban fito ba to shine malamai suke ɗaukar ka'ida cikin usuli al-mashaqqatu tajlibu at-taysir المشقة تجلب التيسير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة eh manzo Allah yana son al'ummarsa kuma yana tausaya musu shine Allah ya yabe shi shi laqad a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum akira ali ibn abi talib min anfusikum عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أليس كذلك؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمته yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitawa mutane yin sallan asham sallan tarawihi sallan tahajjudi ba tare da ya ce dole ne ai ba fa yaqulu a cikin kwadaitawa da yake yi ga irin kalmomin da yake faɗa man qama ramadana duk wanda ya tsaya a dare cikin azumi ya yi sallah imanan wahtisaban sharaɗi ne guda biyu imanan wahtisaban ma ma'ana ihtisaban ya haini don ya samu lada ba don riya ba ba don kaza kaza ba ba don kaza kaza ba gufira lahu ma taqaddama min zambi imanin ya yi imani da cewa wannan ya yi imani da haka cewa in an yi za a samu lada din غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa ƙanana amma manya-manyan laifuffuka sai an daina sai an bari hakkokin mutane sai an maidan musu qala ibn shihabin fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal amru ala zalika ibn shihabin zuhuri yace manzon Allah ya bar duniya haka al'amarin yake ba a wajabta ma mutane sallan asham ko sallan tarawihi ko sallan tahajjudi ba a'a manzo Allah da ya kwadaita bai ce ayi daule ba thumma kana al-amru ala zalika fi khilafati Abi Bakr wa sadran min khilafati Umar ibn al-Khattab haka sayyidina Abubakar yazo ya tafi ana yi wanda ya samu dama ya yi wanda wannan yana gefe nan masallaci wayancan suna wancan gefe wannan yana ce yana sallah wannan yana ɗaya ɗaya wani suke sallah a rarrabe har sai da aka zo zamanin sayyidina Umar shi ma aka tafi ci gaba haka to sai zo yayi ijtihadi ya nuna musu ya ga cewa me zai hada me zai hada na hada su karkashin limami daya karkashin alaramma daya yana musu sallah yana karatu suna ji babu ma jaa fi qiyam ramadan babin da yazo na qiyam ramadan sallan tahajjudi ko tarawihi ko asham قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال يتي خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد يتي نافتو تارد سيدنا عمر أجكم وتن عزمي زوى مسلاتي فإذا الناس أوزاء متفرقون سيقع متاني سورة الربو wannan na can yana karatun shi shi kadai yana sallarsa wannan na can shi kadai yana sallarsa wayancan suna nan wanda kowa arrabe haka yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar wannan yana sallah shi kadai wannan yana yi mutum uku hudu zuwa tara sun zo suna bin shi fa qala umaru shi sayyidina umar khalifa yace wallahi inni la'arani lau jama'atu ha'ulayi ala ƙari'in wahidin lakana amsal ya ce wallahi ina ganin waɗannan da zan hada su karkashin alaran guda limami ɗaya mai karatu ɗaya ai da ya fi wannan rarrabuwa da suka yi an ji wannan maganar an fahimce ta sosai saboda karshen hadisi fa jama'ahum ala ubay bin ka'abin sai kafa doka ubai bin ka'abin kai za ka taimu sallan asham daga yau shi kenan ba wanda zai je shi kaɗai ya yi ubai bin ka'abi kai ne limamin asham ko ta hajjidi kala sun makararci ma'ahu lailatin ukura ya ce wani daren kuma sai na fito tare da sayidina umar wannan su yi salluna bi salati ƙari ihim sai ga sunan suna sallah bayan limami ɗaya alaramma ɗaya na musu karatu suna ji suna bin shi sallah faƙala umaru ni'matil bid'atu hazihi a yanzu an daina hayaniya ko ko ana yi har yanzu an daina an fahimta ko wallati tanamuna anha afdalu min allati taqumuna yace ai wanda kuke bari karshen dare din ku yi sallah da wuri ku je ku yi bacci din wanda kuka bari sallan karshen dare din dare din ai tafi wannan da kuke lada yani akhiral layli wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu mutane farkon dare suke tashi su sallah asham kowa je kwanta sai ce ai karshen daren da kuke bacci da lokacin kuka yi sallan aida ya fi lada قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب يا أكتي نعمة البدعة كواي شروع يا ولد زي بدعة كتي حرام وكي كاشكنا مكان بدعة سيدنا عمر يقول نعمة البدعة هذه إيه يا زاي يا كواي شروع عليكم بسنتي و... و... to ai bace alaikum bi sunnati wa bid'ati khulafa'ir rashidin eh eh ba ka fada ba yace ni'matil bid'atu hadhihi eh wace ce قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة yace sayyidina Umar ya umarci sayyidina Ubay bin Ka'ab da Tamim dari su za su yi ta sallan asham raka'a goma sha ɗaya qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil ma'id bil mi'id mai alaramma yana karatu ne da ayoyi sama da ɗari hatta kunna na atamiru alal isi min tulul qiyam suka ce saboda tsawon tsayuwa da ake sai sun dogara kan sanda wa ma kunna nan sarfu illa fi furu'il fajri yace ai ba ma ci idan da sallah sai awailil fajri gab da alfijir yake to muke idan da sallah a wata riwaya suna cewa ana idar da sallah kowa shi shi ka gida kai kawo abincin sahur kai kawo abincin sahur kada a makara قال وحدثني يحيى عن مالك أن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعه يتي حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة هذا كلام يزيد بن رومان أليس كذلك؟ قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس illa wahum yal'anuna al-kafarata fi ramadan yace ai na riski mutane eh cikin azumin watan ramadana ana asham suna ana ana tahajjudi ana addu'a ana la'antan al-kafirai cikin watan azumin ramadan ba tare da kiran suna ba Allahumma al'an al-kafara Allahumma Allah ka la'anci wanda suka yi kaza da kaza da kaza da kaza amma ba za a kira suna ba ko saboda mai me yasa ba za a kira suna ba eh me yasa ba ka da iko ka kafi mutum wannan kafiri ka ce mishi dan wuta ne fa ko Allah ya la'ance shi sai dai ka ce Allah ya la'anci kafirci da kafirai me yasa kafirai nawa suka zo suka yaki addinin musulunci Allah ya musu tsawon rai ba su mutu ba daga baya kuma suka zo Khalid bin Ikrimatu bin Abi Jahl ya suke da Khalid bin al-Walid sayyidina Umar kansa ya aka yi yake da eh Mukhairiq al-Yahudi ya yake ba Yahude ne ana yaki ya tara Yahuda ce dukiya ta dukta Muhammad ce na ba Muhammad ya je ya karbi kalma yana fadawa cikin yaki aka kashe shi ya samu shahada bai yi sallah raka'a ko ɗaya ba tun da aka haife shi bai azumi ba bai sallah ba bai haji ba abin da karban musulunci da yake don kuma je samu shahada to addinin musulunci shine abin da kariski kariska a cikin addinin musulunci mana lokacin da aka saukar da sallah sallah ake yi ba ba kawo azumi ba sai a ce addinin su bai cika ba lokacin da aka kawo azumi ba kawo zakka ba sai a ce to in mutum yana an duk rukunai guda biyar sun cika kana sallah kana iya azumi amma baka da kudin da zaka fitar da zakka zakka ta saraya a kanka amma addinin ka cikakke ne ko addinin ka tawaye ne addinin ka cikakke ne ga muhairi bai taba yin sallah ba ma kuma zaka je ka ta shekara ka dari kana sallah kana azumi kana shan wahala zaka je ka tarar da shi a cikin aljanna ya riga ka shiga to shi yasa addini gwargwadon abin da ka tarar aka ce ka yi kai shi ne addininka ya cika ke an fahimta? illa wahum yal'anuna al-kafara fi ramadana qala wa kana al-qari'u yaqra'u surata al-baqara fi thamani raka'atin suratul baqara ake karanta a cikin raka'a takwas fa idza qama biha في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ركعة تقص أجي كرنت سورة البقرة رند يرر بحر يكي ركعة قوم شابيوش آي آي سسوتي وانا أبي آي آي سسوتي بإجابة أي سر إبادة كنا سر إبادة ما سر إبادة سر Allah ya saka mu annabi Ibrahim ki ne samu albarka inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ma ma'ana ummatan jami'un li ihsanil khair jami'un banda Ibrahim wa ka taba gani ya samu babu mutum ɗaya da zaka samu yana da karfi wajen azumi wajen zakka wajen nafilfili wannan yana da kokari wajen karatu wannan yana da kokari wajen kasuwanci wannan yana da kokari wajen nafilfili wannan yana da kokari kowa babu wanda Allah ya hada mishi ya bashi komai kana iya yin komai kai kadai har cikin ilimin ma babu maluki da kwakwalwarsa za ta ɗauki duk abin da yake na ilimi sai gwargwadon bukata ake yi ma'ana don ina musulmi mai yiwuwa zan je in aikin haji sai je in karanta duk abubuwan haji in haddace su to me zan yi yakfi in lokacin hajji ya kai na samu kudi na biya in je samu malami wanda yake aikin shi kenan ina so in yi hajji ya zan yi sai nuna maka ina musulmi don mai yiwuwa wani ya mutu da gaje shi sai na je na haddace abuwa fara'id duka baki daya eh ba lallai watakila ni sana'a na likitanci watakila injiniya watakila kaza da kaza da kaza kowanne ba wanda aikin shi yafi wani fa kowanne aikin shi ana bukata haka Allah ya rarraba mutane saboda yanzu ina bukatar ka dole kana bukatar ta dole yana bukatar sa dole haka dole ne mu bukaci juna mu hadu kuma mu amfani mu amfani juna ba mahluki daya da Allah ya sa kokolwarsa za ta iya daukan duk ilimi ko kowane kowane ilimi an fahimta to me sirrin da ke cikin annabi Ibrahim har Allah ya bashi wannan وإذ تلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين من النبي إبراهيم يي إبادة أنا سون كيتني كان جن دادنتا ba ana kana yin ta ne don ka sauke nauyi ka je ka shiga harkar ka ba yanzu duk abin da ake ciki kenan annabi ibrahim kuma duk abin da aka ce yayi sai yayi yana jin daɗin yin jika ka yanka ɗanka yana jin daɗin ya je ya yanka ɗansa jika ka yi matanka da ɗanka ka tsurkumin daji ka aje yana jin daɗin haka rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata ba ka tunanin mai matanka da ɗanka zai ci ba kana batun sallah kuma eh inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi sannan yazo warzuqhum min athamarat la'allahum yashkurun to sai malamai suka ce annabi ibrahima abubuwa masu wahala Allah ya jarrabe shi da su aje a jefa shi wuta aka je aka jefa shi wuta aje a yi mishi kaza aka je duk je ka yanka danka wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqab aka ce iz yarfa'u abinda aka ce ma annabi ibrahim ba annabi ibrahim ya gina kaba ba fa Ka'aba an gina ta tun kafin Annabi Ibrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi in aka ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi wai mai kenan a'a a'a wudi'a linnasi dan mutane to ashe ba mutane suka aje shi bake annabi adam shi ma yazo ya tarar da shi ne in ba haka ba ya za a ce daga annabi adam zuwa yau ga ɗakin Allah ana bautawa Allah a ciki gabanin annabi Ibrahim fa su ba su da inda za su yi annabi Ibrahim ya yi aka ce wa iz bawwa'ana li Ibrahim makanal bait makanal bait aka nuna masa ga inda suke kasan in aka zo tulun wa ardun sai a buga sai a samu misaha in aka samu misaha to ra'arraf bu'dun thalith daya biyu an samu wajen an yi tun aka daga bangon garin ya daga shine bu'dun thalith kenan wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'ilu ya suka yi aka ce ka daga ginin in ka daga ya kai daidan tsawon ka kai abin da aka ce kai ba haka bane ba to amma yayi da suka daga suka kai karshe shi ce a'a mu kawo abu mu hau mu kara dagawa malamai suka ce annabi ibrahim duk abin da Allah ce yana yi ne yana jin daɗi komin wahalar da ke ci to shine Allah ya saka masa da wannan inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi an fahimta ka inni ja'iluka lin-nasi imaman zan sa ka zama shugaban mutane al'umma mutane kala wa min zurriyati kala la yanalu ahdiyaz zalimina i jagoranci ba za a baka ba sai in kana da hakuri sai da aka ce wa izibtala ibrahim marabbuhu bi kalimatin bi kalimatin ma hiya hadhihi alkalimat fa atammahunna Allah ya masa shaida cewa atammahunna ma ma'ana atammahunna ina mana ya cika su ya yi su yadda ake so a cikin murna da farin zuciya amma yanzu aikin ibada da ake yi waye yake yin aikin ibada da sharaɗin a karba kana yi ne don ka sauke nauyi da ke kanka ba haka bane ba wancan tarbiyyar ta yi nisa sai kuma in za mu iya mu nema mu dawo da ita amma ta yi muna nisa fa ta yi muna nisa duk wanda ya tashi kana Allah Allah sallami salla ne manzo Allah ya shiga sallah jin daɗi yake yi abinda ake so kana yin ibadan kuma kana jin daɗin yin ibadan kana ba da zakkan kana jin daɗin za ka rabu da kuɗin ka bayar ka je aikin hajji ka kai hadaya sai a tura hadaya a je a bayar a je a kai mutanen maka su ci ana jin daɗin haka to daga nan ake samun sirrin ibada kenan nan ake samun ɗaukaka za a gwada za a fara daga yau eh eh ba ma ɗa ba ne wuyan uban wuya ne ba ɗa ba ne ina wuyar tafto ba ka tarbiyyantu akan haka ba da ka tarbiyyantu akan haka shi kenan a'a ba mun karanta ba suka ce zamanin manzo Allah mun kasance muna sallah idan muna muna ta menene me ake ana kallon kasa ne Allahu akbar na manta da gidan siminti na manta da kasuwa na manta da komai hankali na nan sai na gama in awa ɗaya zan yi sai na gama haka manzo Allah yake cewa arihna biha ya bilal arihna wannan hayaniyan duniya da wahala abi komai yayi arihna in an shiga sallah sai a manta saboda ana ganawa da wa duk karfinka da dabarar ka kayi ka kasa shi ka mai da komai ga Allah sai Allah nuna maka shi ne Allah ina ruwanka da wane da wane da wane da wane da wane kasance ruwanka da wane da wane da wane shi ya wahal da ni ya wahal da kai shi ya wahal da ni ya wahal da kai ina ruwanka da wane inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin amma imani ya yi rauni an rarraba kowa an ta'allaka da wani an ta'allaka da wacce an ta'allaka da kaza da kaza da kaza da kaza to da an ɗanji matsala kaɗan sai a manta da imanin sai a manta da cewa Allah shi ne mai iko ko wa kana al-qari sur qala wa haddathani yahya an malik an abdullah bin abi bakr qala sami'tu abi yaqulu kunna nansarhu fi ramadana yace mun kasance muna idan da sallar tarawih ko tahajjudi sallar dare fa nasta'jilu al-khadama bit ta'ami makhafat al-fajr sai mu ce a kawo mana abinci da wuri kar al-fajr yake to alaw haddathani yahya an malik an hisham bin urwa عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكوان بوان عائشة أما هنا كرات ينا كراتو القرآن فأعتقته سيت أنت شي أنت دشي عن دبر منها باينتا كان يقوم يقرأ لها في رمضان شي كيمة لمنش bawanta ne ta ce wannan bawa bayan na bar duniya bayan na mutu ka zama ɗa to a lokacin da yake mata limancin ya zama ɗa kenan ko yana bawan shi amma tun da yana da alkur'ani fa na na aisha ta ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh amma duk da shi in za a yi limanci ita ke ci gaba ta yi ko bawanta za ta sa yi mata to wayannan mas'aloli sai in an dawo daga hayaniyar da aka shiga ciki aka tafi daga jiya ai an ji cewa fali yughayyiruhu bi qalbihi da yanda muke fahimta din nan akwai kuskure ciki ko to sai an dawo ana bi a hankali an muna tarbiyyantar da kanmu wallahi zaka zo abin da kake ganin ba zai taba yiwa ba zaka yafi yafi sauki ma wajen ka da ruwan da ruwan sanyi da zaka sha eh tarbiyya ce sai an tarbiyyantar da kai لا بد من التصفية لا بد من التربية لا بد من التزكية سي أنت في ورنا تو رايوا سي تز... kowa sai ce ai ya karahu bi kalbihi kuma a kira shi a bashi makafi wanda yake munkari din shi ke da shi kake tsara ma كرهته بقلبك غيرته بقلبك غيرته بقلبك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم عليك